أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمد أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mitarin alkhairi da albarka na talata da laraba sha shida da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi da girmaka zuwa madina shekara 1400 shekara 45 wanda ya dace da 26 da wata na uku miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsinitau a wannan gari na tawa jamhuriyar nijar wanda wannan shi ne darasinmu na sha shida a jerin darussan tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan a cikin wannan sura ta shura wala Allah in Allah ya kaddara ya zama to darasin karshe haka nake fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a jiya mun fassara aya ta 43 mun kwana akai fadin Allah subhanahu wa ta'ala ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يوم الله يا يردا زمن تاشد آية أربعين دهلوس الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله فما له من ولي بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
الله يجي ومن يذلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya muna bayanin yanayin masu imani ko sifofin masu imani to sai Allah ya ja mu akan hankalin mu koma akan babban al'amari shine ilimin alkiyama Allah ce wa mai yudilillahu duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wa bacewa a wannan rayuwa Allah ya tabar da shi ya karkatar da shi akan tabarki na imani da'a wa Allah to Allah ce fa ma lahum waliyin ba za ka samu wani majibincin lamari ba da zai shiryar da shi zuwa ga tabarki na dide idan ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara wa dan annabi adam bacewa wata bacewa a duniya Allah subhanahu wata'ala ce ba ka da ba ka da a wannan rayuwa ta duniya wanda ya isa ya dora su a kan tafarki na nagartacce irin wannan zantutukan Allah ya sha maimaita su a cikin alkur'ani mai girma kaɗan daga ciki suwatu kafa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da mu wa mayudlil falan tajid lahu waliyyan murshada murshida duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya batar da shi Allah ya kaddara masa bacewa idan aka ce kaddara masa bacewa anan ai hikimar Allah subhanahu wataala da kuma qada'i na Allah tintini Allah ya kaddara wannan baya cikin wa'inda za su karbi gaskiya shi yasa duk irin wa'azin da za a yi masa duk irin balagar da za a yi amfani da ita duk irin yadda za a yi amfani da zantutuka don a ja hankalinsa Allah ce wallahi ba ka da wanda ya isa ya daidaita sa akan tafarki na gargace a duk duniya ba wanda yake annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya zance ba wani malami a duniya da yake da fasaha irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kwatance babu wallahi amma annabin Allah yayi karatu akwai wanda ba su gane ba Allah bai kaddara masa shari'a ba to shi ne Allah ya ce duk wanda Allah ya kaddara wa duk wanda Allah ya kaddara ma ya bace akan tafarki na imani mana Allah ya juyar da shi ba zai yi imani ba ba zai bi Allah subhanahu wataala ba Allah ce to baka da wani wali bayan Allah wani majibincin al'amari a rayuwa wanda ya isa da zai dora wannan mutum a tafarki nagartacce al'arafu ma Allah ya saki irin nemi ta wannan zancen Allah ce mai yudillah fara hadiyala duk wanda Allah ya batar da shi Allah ya rukunta cewa yana cikin layin batattu Allah ce ba ka da wanda yake iya shiryar da shi shi yasa idan ka ga kanka a tafarki nagartacce da kuwa wani ka tsinci kanki a cikin tafarki nagartacce to iya abin da ya kamata ka yi shi ne yi wa Allah godiya da Allah ya datar da kai domin malam suka ce shirya kashe kuce alhidayatu naw'an akwai hidayatu bayani za a yi mutum nasiha ai masa wa'azi sai ya ji ya gamsu ya bi kaga dalilin wa'azin ne ya gamsu shi kira hidayatu bayani sannan kuma akwai hidayatu tawfiq Allah ya datar da mutum kaga abin kamar ilhama Allah ya datar da kai ya sanya maka imani a zuciya irin yadda Allah ya wa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda a shekara ta biyar daga annabayin annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarun biyar farko ba ai addini dan Khattab ba baya cikin layin musulman da suka musulunta amma annabin Allah ya dage yana addu'a yace ya Allah ka kir a izzal islam bi ahli al-umaraini ya Allah ka ɗaukar da wannan musulunci da ɗaya daga cikin umar guda biyu ko abu jahal ko kuma umar bin khattab sai Allah ya zama ya sanya ya sanya shari'a a zuciyar umar bin khattab saboda shi ne mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ga dan khattab a rana tsakaya musulunta abu jahal bai darban musulunta saboda Allah bai kaddara masa shari'ar ba to haka Allah yake al'amuransa a rayuwa sai Allah ce wa tarar zalimi da lamma ra'abu al'azaba zaka gani zaka ga azzalimai da wa ake wata rakin nan ana magana da annabin rahmani to su ba da suka ce a'a ana tababin ne da ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana ta al'ummar annabi baki daya suka ce maganar tun manzon Allah ce Allah ce wa tarar zalimina zaka ga azzalimai suwaye azzalimai anan alamin duk wanda ya zamanto azzalimi ta hanyar hada Allah da wani ko ta hanyar tauye haƙƙin wani ko tauye haƙƙin Allah karan kansa to yayi zalunci idan ka tauye haƙƙin Allah kayi zalunci idan kai shirka wa Allah subhanahu wataala kayi zalunci idan ka taushe haƙƙin dan annabi Adam kayi zalunci to kowanne daga cikin wannan mutanen sunansa azzalimi to sai Allah ce wa tarar zalimina nan gaba kai annabin Allah idan aka tashi alkiyama zaka ga azzalimai lamma ra'u al'azab lokacin suka ga azaba a ranar tashin alkiyama suka ga azabar Allah ga wutar jahannama ta kadi ta mayyazu min al-ghaibi ta kusa tsage saboda saboda hushi saboda hushi tana nisi tana gurnani tana ci tana ƙara to Allah ke cewa ya ƙuluna sun ga azabar Allah ƙiri da musu sai su dinga cewa hal ila maraddin min sabi wai shin akwai wata hanya da za mu bi akwai wata hanya da za mu dawo rayuwar duniya akwai wata hanya da za a bi a dawo rayuwa ta duniya ya laifina nurar tuwa na amal khairar lafi kunna na amal ina ma a ce allah ya daga mana kafa ya yi wani alfarma ya maido mu duniya idan muka zo za mu yi aikin da ba shi muke ba a bayan za mu bi allah da takawa bin manzan allah sallar da da'a mai duk abin da allah yake so mu bar duk abin da allah baya so shi ne allah ce wallahi walau ruddu la'adu limanu hu'adu wallahi Allah ce ga an mayar da su da za a ma mayar da su abu ne wanda zai yiwa in an je kiyamar a dawo amma Allah ce da za a bindo su duniya la'adu limanu bu'ad da abinda Allah ya ce kar su yi sai sun aiwatar Allah ce wa innahum lakazibun maqrita jama'a mun fahimta to Allah ce wa taradh-dhalimin lamma ra'u al-'adaba zaka ga azzalimai duk mai imani sai ya ga wannan azaliman gaban Allah in alkiyama lamma ra'u al'azab a lokacin suka ga azaba ta Allah subhanahu wataala suka ga ga jahannama da kiri da mutu ta tabbata sai su dinga cewa wai hal ila maraddin min sabil akwai wata hanya da za a mayar da mu da za mu kama zuwa duniya mu je mu sake aiki don mu zo mu shiga aljanna Allah dama da yake bai wadan annabi Adam ita ce wannan rayuwar idan ka buye kan tushekinka mala'ikan mutuwa ya zo maka to an kare ba za ka sake wata mutuwa ba har abada kuma in ka mutu wannan deko to an kare kai da mutuwa sai dai ka ji ana ba da labarin wane ya zo amma kai da mutuwa har abadan abadi na wallahi Allah ya dace da sai Allah ya ce وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من قوم خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مبين Allah ya ce wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'in min adh-dhull zaka gansu kai annabin rahama haka masu imani za su gansu Allah ya ce yu'raduna 'alayha ana fikirar da su ana jijiya su akan wuta ana fikirar da su akan wuta ai 'alayha 'ala al-lakin Allah ya ce khashi'in min adh-dhull tuna kasantatu wala tantatu saboda kasancin da ke tare da su jama'a mun fita Allah ce wazarahu ya annabin Allah zaka ga suwa yake nan kafirai mushrikai duk wanda ya aiwatar da abin da yake so a duniya Allah ce khashiina min al-dhulli suna kaskantattu saboda abin da suka aiwatar na kaskanci shine can asutu tariq Allah ke cewa wujuhun yawma idan khashi'a wasu huskoki a wannan ranar suna kaskantattu kana ganin su ga alamar alamar wahala da tashin hankali da musiba da damuwa da firgici da wani irin ababe duk na tashin hankali yana tare da su to su ma kafirai a nan Allah ce idan aka tashi kiyama wata rahu ya annabin Allah za ka dinga ganin su yu'raduna alaiha Allah yana sa ana bijiro da su ana kawo su domin dan wuta za a dinga bijirar da su ne akan wuta a dinga jijiya su ana sanya su a ciki yadda za a bijar da su za a zo ne da su jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya tawaga tawaga sandika sandika haka Allah zai dinga tura su zuwa jahannama Allah ya kare wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara ubangiji cewa za a dinga karkado ana koro kafirai zuwa jahannama Allah ya ce tawaga tawaga tawaga ta mashaya daban tare da shugabansu tawaga ta ‘yan caca daban tare da shugabansu ta mazinata daban da shugabansu tawaga ta barayu daban da shugabansu kowace tawaga da nata shugaba yana jagoranta su zuwa jahannama Allah ce zumara suna tafi jama'a jama'a kuma za a koro su ne ba za su da kansu ba ba zan kuwa za su ne a'a korar su za a yi su zo za a karkaɗar da su ne Allah ya kare shi ne Allah yake cewa khashi'ina min al-dhulli suna kaskantatu fa suna batattu yanzuruna min tarfin min tarfin khatiyin alati ay ay yusariqun an-nazar min shiddat al-khawf suna satar kallo saboda tsananin jin tsoron da suke ciki kallon ma ba za su iya yi ba cikin natsuwa kallo su kalli wutar da ko su kalli mutanen Allah ya ce ba za su iya ba saboda suna cikin wani yanayi wanda mafi hadarin yanayin da mutum yake ta kansa abu da alkiyama shine mutum ya tashi da takardunsa zai ɗaya jahannama Allah ya kare Allah ce yanzuruna min tarafin khafiyyin suna tsatar kallo ba sa iya kallon abin saboda tsorace suke suna tsorace misali kamar kai ne a ce maka ana kamu takardun ba shi kika bi da takardu ba da komi kuma ana yin abin da gaske ake yi sai ka zo kana zawa sai ka tsinke iko a gabanka ya kallaka zai koma ai duk wata hanyar da za ka samu kai fiti haka ne ko to Allah ya ce yanzuruna min tarfin khati walillahi al-masalul a'la Allah ya ce kallon ma ba za su iya yi ba a natsuwa satar kallo suke yi saboda tsabar tsoron da ya lulbe zukatansu tsoro ya lullube zukatansu kasancewar ka wannan wurin canje makomarsu Allah ya kare masu ga ce wasu ga ce a'a a yanzuruna min tarfin khati ai za su kasance suna kallo ne kaskantattu kallo na wulakanci ba suka ce a'a yau zuruna min ɓarfin safi suna tsoron abin da zai faru da su na musiba suna cikin firgici daga kallon da suke za ka gano cewa a firgice suke ba su cikin natsuwa shi dan wuta fa daga kallonsa da zai kalli mutum to wanda ke yake kallon zai fahimci cewa wannan bagwa da ta tsare masa Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri sai Allah yake cewa wa qala alladhina amanu wa in suka yi imani da Allah subhanahu wataala bayan Allah ya bayyana da mutanen kirki Allah ya sanya mu da ciki wa inda aka bayyana takardun su zuwa aljanna Allah ya dace da mu da za a ce sau udkhuluha bi salamin aminina in wata suna ke koki an yi an yi walkiya kowa ya gano gidansa to sai masu imani su ce innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim wa ahlihim yawm alqiyamah tabbas wanda ake kira hasararru ba wanda yake hasararre sai wanda ya asarar rayuwarsa ya kuma asarar iyalinsa a wannan ranar asara mafi girma shine mutum ya tashi a irin alkiyama bayan sunansa cikin waɗanda za su shiga aljanna ya yi asara duk abin da ka tara a duniya duk abin da kike da shi a duniya duk kyawunki duk barinki duk tsawonki in har ba ki bi Allah subhanahu wa ta'ala ba idan kika je alkiyama kikin yi asara duk abin da mutum ya aiwatar a rayuwa idan aka waye gari alkiyama an yi masa takardu zuwa jahannam wallahi yayi asara وشيني ما سورة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة تبس حسارة وند أكيتي ما أسارة با وند يبا أسارة دنيا وند يزما تكون كنتي yayi zama cikin gidan haya ga bashi a kansa ga wacece ga wacece ba shi bane asararre wanda ake kira asararre na ƙarshe shine wanda aka waye gari alkiyama baya da komi gaban Allah subhanahu wataala na lada huta zashi wannan shine karshen asara Allah ya kare mu da ita Allah ya kare mu sai Allah yake cewa ala innal zalimin fi azabin muqim Allah ce ku saurara ku ji da kyau innal zalimin tabbas azzalimai Allah ya ce azzalimai da suka yi zalunci a duniya da suka bauta mu wani wanda ba Allah ba suka bi wani abin kokoyo wanda ba manzan Allah ba kai ka jibi mutum saboda tsabar rishin basira a ce maka Allah ya aiko manzan Allah da shari'a sai ka ji ka gamsu ka yarda cewa ai wani ma zai iya shar'anta maka abu ka yi ba ruwanka da manzon Allah kaga wannan asara ce Allah ce inna zalimin tabbas azalamai fi azabin muqim suna cikin azaba mai dawwama sarmadi abada azaba tabbatacciya wanda babu wani lokaci da za a waye gari a alkiyama wanda ba azaba ce ake musu ba babu lokaci a koda yaushe a kullum cikin azaba suke azabar safe daban ta rana daban ta dare daban azaba kuma kala da kala ake musu kuma babu ranar da Allah subhanahu wataala zai dage musu azabar malam jabir idan ɗan wuta suka kawo ƙorafi cewa ba a ɗan kamfafa musu a ɗan rage musu wani abu na azaba ubangiji zai musu tsawa ce ikhtaru fiha wala tukallimu kad wani kan Allah ce kad na ƙara jin wani ya magana kowa ya sun kuyar da kansa a ci gaba da gishin a ci gaba da azaba Allah ce kad wanda ya ƙara magana daga nan ba wani tsagera a cikin wutar zai tsagerar da ganganci wa Allah magana babu shi babu shi ba wanda zai wa Allah ta geranci ya ce zai wata magana a idan suka nemi da Allah ya sassauta musu suka ce wa mafifatun mai hukun wuta a ɗan nema musu sauƙi wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya sa a ci saboda ba su yi daraja da ba Allah zai musu magana wallahi dan wutar da yi daraja da Allah zai kalle su haye musu magana ba magana ta su da mala'iku ne sai Allah ya ce wa mala'iku ce da su ihsahu fiha wala tukallimun su tabbata a ciki su kaskantar da kai sun kuyar da kansu a ciki suna walakantattu Allah ce kaddu wanda ya kara magana kuma wallahi ba wanda zai magana haka za a ci gaba da musu azaba dare da rana a koda yaushe cikin azaba ake musu Allah ya kare ka ji duka irin yadda Allah ya tsara dan jahannama ga girman jiki ga tsawo ga fadi amma duk da haka jikinsa baya iya haƙurar azabar Allah subhanahu wa ta'ala hauren ɗan wuta shi kadai hauren ɗan wuta hauren sadirs babban haurensa shi kadai malam ya kai dutsen uhudu girma dutsen uhudu saboda Allah ya ji daɗin ɗanɗana masa azaba ba wanda zai shiga wuta haka da yadda yake a'a duk dan wutan da zai shiga wuta sai Allah ya sauya masa halitta dan Allah ya ji dadin masa azaba a cikin wutan za a tsara da ɗan wuta girma da tsawo da fadi ke folkin ɗan wuta ba kamar tafiyar tafiyar wuni ɗaya ce tafiyar kwana uku Allah zai ja su a manya-manya za a yi su amma duk da haka nan kuma ko fatar fatar ta kanta kabari ke gare ta amma ina wallahi sai ta kone shi ne Allah ya ce innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama tabbas asararru asara ce mutun ya waye gari a ce babu wata lahada da ka tarar gaban Allah to malamai suka ce daga cikin abin da ke sa mutun ya kiyaye asara a duniya in ya je kiyama saboda ana kare asarar ne tun nan duniya dan idan mutun ya je kiyama ba abin da zai gabatar wace hanya za ka fito ka kare kanka da yin asara gaban Allah suka ce hanya ta fare shi ne dole kai duk abin da za ka yi ka yi ne don neman yardar Allah duk abin da za ka yi na ibada komi rayuwarka ya zama to za ka yi ne don neman yardar Allah za ka yi sallah ka yi don Allah za ka yi azumi ka yi don Allah za ka yi aikin haji ka yi don Allah za ka yi zakka ka yi don Allah za ka sa zumunta ka yi don Allah za ka yi taimako ka yi don Allah wannan shi ne sharaɗin farko duk abin da za ka yi ya zama to kana yi ibtiqa al-wajhi lillahi kana yi don ka samu yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala a ciki abu na biyu duk abin da za ka yi to akwai buƙatuwar ka yi sa bisa karantarwar annabin rahama ya manzan Allah ya karantar kaga ashe akwai bukatar kai abun ala ilmin ala basira mafi hadari a rayuwa ka zo kana ibada da jahilci duk wanda yake ibada da jahilci to in ya je gaban Allah ba wata lada da Allah zai basa duk abin da ka aiwatar a matsayin asara ne kamar misalin mutum ne ya aiki yana yi don ya abu sa don a yaba sa haka in ya je gaban Allah to ba wani abu da Allah zai ba sa na lada shi yasa mu nisanci nuna nuna ayyukan mu dinga koyi aikin alkhairi ayyukan alkhairi mu dinga koyar da su jama'a mun fahimta duk abin da zaka yi kuma ka nemi ya kar ka nemi Allah ya karba maka daidai da wannan sallar farilla in kai ila ka roki Allah ya karba maka saboda baka da tabbacin duk abin da kake yi Allah yana karba shi kuma ana sanya mutum aljanna ne kuma a kare shi da asarar in Allah ya karɓi abin da ka aiwatar ka yi aikin hajji karɓa ka yi addu'a ka yi duk wani annabi da Allah ya ba labari ba in yi wani ya yi aikin alkhairi roƙon Allah ya ce rabbana ta ƙabbal minna Allah ka karɓa muna annabi ibrahim da ya zo yana gina ɗakin ka'aba shi da annabi isma'il addu'a suke yi rabbana ta ƙabbal minna Allah ka karɓa muna in har annabin Allah zai roƙi Allah ya karɓa masa min ba da aula ni da kai in mun aikin alkhairi mu daga hannu roƙi Allah ya karɓa mana kakka wuce cewa a aikin alkhairi ne eh aikin alkhairi ne amma da wace manufa kai roƙi Allah ya karɓa maka to idan ka bi wannan matakan da ikon Allah ba za ka yi asarar aikin ka ba sannan kuma ka ramoto kana yi kana lillinka ba kada ka wadatu ka gani kana ganin kamar abin da kake aiwatarwa ya wadatar sheka zai kai ka aljanna kada ka kuskura ka rubun cewa abin da kake yi yana iya kai ka aljanna wallahi ka karbu da wannan ka zama to kullum bainal khawfi war raja kana tsoron azabar Allah wala Allah ba tana iya wayuwar gari ba duk sallaka da kai Allah bai kama ba wuta zaka je wala Allah kuma Allah ya karba aljanna zaka je ashe kenan sai ka zama to ka tsakiya in ka jin tsoro to ba a karɓa ya kamata ka yi sai ka ƙara mai da al'amarinka da Allah ka sake sabon aiki ko amma idan ka tsaya ka tsure cewa abin da ka aiwatar an karɓa to kuma sai ka yi tutar ba Allah ya rufa mana asiri to Allah ya ce tabbas azzalimi suna cikin azaba madawwamiya Allah ya kare mu daga sai Allah ya ce وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله سوى إن تنعم تند ألا يتنى أودا Allah ya ce ba su da wani majibinci wani masoyi wani ubangiji wanda zai taimake su koma bayan Allah subhanahu wataala duk duniya Allah ya ce ba wanda yake da jara'a karfin halin da zai iya zuwa ya cirar da su cikin wuta ya kai su aljanna Allah ya ce ba kada ka yarda wani malami zai ruɗa kai cewa in ka bisa kaza ka san an tayin mutane ababe da dama wallahi da abin akwai mutane da sallah ba an doke musu akwai mutane da sallah wannan guda biyar an doke musu ba sai sun yi ba akwai wanda shi sallah ta gaba da ya jayo ta kai akwai wanda fa shi aikin alheri ya takaita ya rage ya bari kusan dalili saboda kada Allah ya rasa lalata zai ba su akwai wanda su ba dole sai sun dinga hadawa da sabon Allah saboda latus abin da suke wuri daya to sai kai shekara 80 kana yi baka samu latus ba kai ka san wannan hauka ce ko ba a gai baka cewa wannan hauka ce wallahi ya kamata gano wannan hauka ce kai inda akwai wurin da ake yi daya zama sallah 80 ko aiki mutum na shekara 80 to ta ya za a yi manzon Allah ya wani da kansa har Allah ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ai Allah ya ga manzo Allah yana faɗa yana wahala ne ko Allah ya ce ai ba mu sabkan maka da Qur'ani dan ka wahala ba inda akwai sai Allah ya bayo manzo Allah saboda Allah ya fi kowa kaunar annabin Allah amma sai aka wurin manzo Allah yayi azhar yayi la'asar yayi magriba yayi isha yayi subah yayi azumi ya tafi jihadi yayi umara yayi aikin hajji duka wannan dan Allah to ake sai an kama jiki da wannan da annabin rahama yake cewa ba wanda zai shiga aljanna da aikin sidar amr Allah ba wani mutum da zai shiga aljanna wai don aikinsa suka ce ya annabin Allah har kai ya ce har ni ba zan shiga aljanna ba da aikina sai Allah ya lullube da rahamarsa yi duka aikin na kaɗa na wani idan Allah ya ce ka biya sa abin da baka ba za ka iya ba to Allah ce wa ma kana lahum min awliya a yansuruna min dunillah ba su da wani majibincin lamari da zai taimake su ya fitar da su da cikin wancan azabar wanda ba Allah ba ba mu shi Allah ne kadai zai musu tsaye ce ya gafarta musu ya ke su aljanna amma in ba shi ba duk duniya ba wanda ya isa shugaban halitta annabi Muhammad ya ce abu wani abu da Allah ya yi wa dariya akwai wani abu da wannan abin ya sanya Allah dariya har Allah ya yi dariya game da wannan abin shi za a zo da mutum guda biyu gaban Allah subhanahu wa ta'ala suna jayayya game da sha'ani na rayuwa a kan duniya abin da ya wakana a rayuwa a ƙarshe gaban Allah sai Allah ya ya ce gaba ɗaya an yafe musu sun ta tafi suka fitawa amma sai Allah ya gafarta wasu a tura su aljanna to abin da ya sanya Allah dariya abin da yake wakana tsakanin su na tattaunawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk wanda ka san kayawa laifi ko tun ana nan duniyar ka roƙe shi yaye maka kuna dannawa kiyama wallahi ba wanda zai yaye maka duk alaƙar ka da mutum duk kusancin ka da shi kaga da duk duniya ba wanda ya kai kusanci da mahaifin mutum da mahaifinsa ko to ko mahaifiyar ka da ta haife ka in ka kuskura ka mutu ba ku riƙi juna gabara da wani Allah ba za ta yaye maka ba ba za ta yaye maka ba to Allah ce ba su da wani wanda zai taimake su koma bayan Allah sai Allah ce wa mai yudlillah fama da min sabi duk wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara wa bacewa to bai da wata hanya guda daya da za ta medo shi akan shari'a shi yasa kuma kana dida kai wa'azi wallahi ba sa fahimta laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha Allah ne kai ce manzon Allah kai ba shirye su ba a hannunka kake ba Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama kai ne wa'azin naka yi kokari kai sar da sabon Allah subhanahu wataala amma shiryarwa Allah ya dora mutum akan tabbaci wannan aikin Allah ne kai ba ka iyawa wallahi azim da mutum yana iya shiryar da mutum ba yadda za a yi annabin Allah annabi Nuhu yana ganin kansa ke jahannama da mutum yana shiryar da mutum ba yadda za a yi manzan Allah yana ganin abu tsari ya kare su a haka da mutum yana iya shiryarwa to da annabi ibrahim ya shiryar da babansa amma don Allah ya nuna mana cewa ba al'amarin zukatan bayan Allah da hannunsa yake sai Allah ya marmakarsa wannan abu ya sa manzan Allah yake rukun Allah ke cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya wanda ke juyar da zukata Allah ka juyar da zukata aka yi maka da'a Allah ka tabbatar da mu akan yi maka da'a a rayuwa sai Allah ce wa man yudlil wa man yudlil la duk wanda Allah ya batar da shi jumla ce shartiyya duk wanda Allah ya kaddara wa mata a duniya Allah ce fa ma da min sabi babu wata hanya da zai yi za ta kasa zuwa ga tabarki da gargace kai da ƙarfin hujja yana sa mutum ya gano gaskiya wallahi abin da ta aure da mutum sai ya musulunta da duk yadda ake yi na a karantar da mutum annabi musa ya bi duk wata hanya duk ayatin allah ya ba sa ayoyi guda tara kuma kowace ya kamata hankalin mutum ya gano cewa tabbas allah shi ne allah kuma ya kamata abota masa har ba alkawali da musa cewa ba in ya janye musu wannan rashin lafiyar na bara da ƙeya da ruwa su koma jini yace za su bisa a ƙarshe ba su yi ba saboda allah bai kaddara musu shirya ba shi sa kullum da uwa idan ka ga kanka cikin bayin allah masu bin allah to ta farko kai wa allah godiya da allah ya dora ta akan tafarkinsa kuma ka roki allah ya ƙara tabbatar da kai a kai saboda ba a san abin da gobe za ta bayar ba ka roƙi Allah ya tabbatar da kai a kai mutum nawa ne da yana usta yana karantarwa yanzu dan iska ne ba sa jirguwa mutane da dama an yi suna da mutanen kirki ne a baya suna karantarwa suna wa'azi suna kaza amma yanzu ba aikin su kokari ba ci ba Allah ya rufa mana asiri to sai Allah ya ce aya ta gaba استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير Allah ce istajibu li rabbikum ku karba wa ubangijinku mana ya ku kafirai ku bi Allah subhanahu wataala wa Allah da'a ku bi shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam min qabli an ya'tiya yawmul la maradda lahu min Allah tun gabanin wani wuni bai zo ba wanda wannan wuni in ya tinkaro ya zo babu wanda yake iya mayar da shi jama mafaita Allah ya ce istajibu li rabbikum ku karba ma kiran Allah subhanahu wataala karba kiran Allah mun yi bayanin sa shine tsantsagar imani da Allah da imani da manzon sa sai Allah ce min qabli ayyati yawmun tun gabanin wani wuni bai zo ba sai Allah ya tashi a na kira saboda ba wanda ya san lokacin da zai zo ba wanda ya san ranar da za a yi tashi a kiyama Allah ya bar ta mubhar rana ce koyayya amma manzon Allah ya karantar da mu cewa za a yi tashin kiyama ne a ranar juma'a annabin Allah ya karantar da mu cewa alkiyama nan za ta tashi ne a ranar juma'a shi yasa idan aka ce yau alhamis gobe juma'a duk wata halitta a duniya tana firgita banda halitta guda biyu tana tsorata tana shiga cikin wani ne na rudani saboda kad a zamanto alhamis kin karshe ce gobe juma'a da za ta shige a mace annabi Allah ce mutum halitta guda biyu su ne kawai ba sa hankaltuwa mutum da aljani amma duk wata halitta a duniya idan aka ce yau alhamis gobe juma'a tana cikin firgici ne su kaga an wuce irin juma'an lafiya to za a yi tashi alkiyama ranar juma'a to Allah ce ku karɓa ku kiran ubangijin ku yi imani da Allah ku bauta wa Allah shi kadai ku yi duk ayyukan da Allah ya shar'anta mu kuma ku bar abin da Allah ya hana ku ku bi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam min qabl an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah tun gabanin wani wuni bai zo ba wani wuni ne shine wunin alkiyama wanda la maradda lahu min Allah ba wanda yake iya mayar da wannan wunin ga Allah subhanahu wataala ta'ala idan Allah ya ce wa mala'ika yayi husa a tashi kiyama babu wani matsaluki a duniya da zai tsayi da kansa ya ce bai yadda ba a tashi babu za a tashi kowa da abubuwan da yake wani na can ana kasuwanci wani ya ba da kudi ba a rama za a ba shi kayan ba a basa kayan ba za a yi tashi kiyama wani an daura aurensa zai jare ɗakin amarya ba a kai ta ba an tashi kiyama la haula wala quwwata illa billah wani ta wata haihu bata ga abin da ta haifa ba kuma an tashi kiyama kuma dole kowa ya yi duk abin da yake ci kuma dole ka karbi karba kiran Allah subhanahu wataala shi ka san kiran Allah in Allah ya kira ba wanda ke wa Allah tawaye da na kirkin da na banzan dole ya tafi dan bai ba shi bake ta kansa eh Allah ke ta kai sai ce kuma a tafi dole kuma ka tafi Allah ce to la maradda lahu min Allah babu wanda ya isa ya mayar da wannan guni ya ce bai yarda ba a yi tashi kiyama babu shi babu wani mutum a duniya wata halitta a duniya da za su yi tabbata yarda da tashin kiyama sai ana ce malakun min marjani yau mai ne a wannan ranar babu da zama baka ba inda mutum zai je ya fata a ce an nuwa yi gari in kiyama ba a ga wani ba ina wani ai ba a gan shi ba Allah ce babu shi wannan malakun min malja'i yawma idin ba ku da mafaka inda mutum zai je ya fake ya ce to mu ba ma zuwa kasar a nan duniya ana iya turo maka sammaci a kotu a ce juju na kiran ka ce ba za ka je ba ka tura a bukakinka to alkiyama babu inda mutum zai boye wa Allah subhanahu wataala Allah ba zai gani ba babu shi domin kasar nan dai Allah zai nade ta yau na tsawi sama خطيس الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أسرنا الله زين لتا الله زين لك أسرنا كما سمعت ما الله زين لتا الله يشم في نساب والكسا لذائي متاني إسابي أكي فالله تمالك من, من ملجئ يومئذ يومئذ أولا رانا باب دا babu da inda za ku koyi kai har dama Allah zai bai wa mutane in akwai wanda yake da inda zai ta yi koyi je koyi a suratul rahman Allah ya kawo wannan zancen aramin za ka tina Allah ce ya ma'asharar jini a wani insi nistafa a ya ma'asharar jini wani insi nistafa لا تنفذون إلا Allah ce ya ma'asharar jinni wal ins ya ku taron aljannu da mutane ya ku mutane da aljannu Allah ce in akwai wanda yake da inda zai je ya buya a zo hisabin nan ba a kira sa ba ba zai karbi tambaya gaban Allah ba Allah ce in akwai wanda yake da wanda zai ce Allah ya ce na ba shi da mai in akwai wanda zai je ya koyi a zo a zo hisabi ba da shi ba za a yi hisabi Allah cikin alcikin aljannu da mutane duk wanda da ya kai hada tsibibi shi dari na karshe Allah cikin dai akwai da zaka je ka koyi Allah ba zai kace ka koyi Allah ce la tabudu min illa bi sultan wanda zai kusa ga nan sai ya kawo jawan rai ba wanda zai kusa gaban Allah subhanahu wataala sai ya ce wa malakum min nakir sannan kuma ba ku da wanda zai ba ku da abin da zai hana ku da azabar Allah subhanahu wata'ala babu wanda zai amintar da ku ba za ku inkarin azabar Allah ba ma'ana ba wanda Allah zai ce ai masa azaba ya ce shi ko bai yarda ba a malakun min nakir babu da wanda zai zo gaban Allah subhanahu wata'ala ranar Allah ya ce ai masa azaba ya ce ai inkari ya ce bai yarda ba kuma ba za ku yi inkarin zunuban kuma duk abin da aka ce mutum ya aikata ba zai inkari ba in Allah ya ce kayi to ka aikata ne haka ne don Allah ba zai ma kowa tsariya ba Allah ba zai zalunci kowa ba jama'a mun fahimta littafi kowa Allah zai ba su Allah ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada man tanafa إنما يهتدي لنفسه ومن ضل ومن ضل فإنما يدل عليها لا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى مم.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا daga littafi Allah sai bai mutum na aikinsa kuma dole ka karanta ya kuma dole Allah shi maka hisabi to Allah ce wa malakum min nakir ba za ku yi inkarin zunubanku ba ku ce ba ku aiwatar ba ko kuma a'a wa malakum min nakir babu wanda zai yi inkarin azabar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور
Allah ce fa in a'radu idan suka kai da kai game da shari'a game da bin imani yin imani da Allah subhanahu wataala kai musu wa'azin ba su ji ba Allah ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza musu Allah ba mu aiko ka ba dan ka dinga kiyaye ayyukan su Allah bai ce ka dauko wani yayi kowa da bai ba a'a Allah ce in alayka illa al-balagh abinda muka dora akan gashi ne ka isar amma Allah lasta alaihim bi musaitir Allah bai kora maka tilasta tilasta mutum gudu da sai yayi ko kuma a'a wani ya sallah ka rubuta ba wanda Allah ya kora ma wannan abun ubangiji ya ware mala'iku na musamman masu kontrolikin abun da muke yi to Allah ce fa in a'radu in kai wa'azi kai annabin Allah mutanen maka suka karyatar da kai fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ba dan ka dinga lura da abin da suke aiwatarwa in alayka illa albalag abin da muka dora maka shine kawai ka isar da sako kai musu wa'azi ka ce Allah ya ce kuma ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so wa inna sai Allah ce mu kuma idza azabna idza alaqana al-insana minna rahma yadda al'amari mai ki Allah yake cewa idan muka muka dandana wa dai daga cikin halittun bayin mu rahama daga wajen mu ma'ana idan Allah yayi wa dan annabi Adam wata ni'ima Allah ce fariha biha sai ga yana jin dadi da wannan ni'ima Allah ce yadda al'amari yake idan muka bai wa mutum wata ni'ima ta biya ta dukiya ta kaza ta kaza ta kaza Allah ce fariha biha duk wata ni'ima da zaka mutum zaka yana farin ciki da wannan abun idan mutum ya gina gida zaka yana farin ciki ka sai sabuwar mota zaka yi farin ciki ka yi sabuwar amarya farin ciki ka sake sabon shago farin ciki duk abin da Allah ya yi maka na rayuwa na jin daɗi sai ga mutum yana farin ciki malaka wa in tusibuhum sayyi'a idan muka zo da jarabawa muka jarabe su a rayuwa bima qaddamat aydihim saboda abinda ai hannaye suka aiwatar sai Allah ya dan taba su aka jarrabe su aka baka iya sai Allah ya karba ko kuma a'a aka baka mata sai aka saki kici tsakanin ku da ita ko kuma a'a kasuwancin ka cika shago da kaya amma babu masaya duk wannan jarabawa ce to Allah ce bima qaddamat aydihim saboda abinda hannaye suka aiwatar fa innal insana kafur sai ka dan annabi adam yana manta ni'imar Allah subhanahu wataala ya manta cewa da dai fa Allah ya yi masa ni'ima sai yana tunanin kawai abin da yake gani shine damuwa da musiba da yake ciki a kai so tari mutane ba sa hukar su adalci Allah yana mana ni'imomi da dama bal ma ni'imar da Allah yake mana sun fi jarabawar Allah akan mu haka ne ni'imomin Allah akan mu sun fi yau jarabawar Allah akan mu to abinda Allah yake so in Allah ya maka ni'ima to sai ka sai ka gode wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya kara maka in Allah ya jarrabe kuma sai ka yi hakuri da jarabawar da Allah ya maka wani masallacin juma'a ne aka zo sallah liman bai zo ba to cikin saurin fari akwai mahaukaci akwai wani mahaukaci amma dai ya yi ɗan dama dama ke arab ya yi ɗan dama dama aka duba lokaci liman bai zo ba nan take mahaukaci sai ya kukan kura ya haibin barci aka ce a san ko da shi wasu ka ce a'a ƙare shi ai ya samu sauƙi a jima mahaukaci ya doki hudu ba ya fara hudu ba ya ce alhamdulillahi lalli khalaƙa nasa godiya ta tabbata da ubangijin da ya halicci mutane wa qasamahum ila qismaini Allah ya raba mutane kashi biyu faj'ala minhum al-ghaniyya wal faqir Allah yayi mai kudi da talaka sai Allah yayi mai kudi dan ya gode masa talaka kuma ya haƙu da jaraba wanda Allah ya masa a rayuwa yace famal ghaniyyu shakara to yanzu an waye gari masu kuɗi ba sa wa Allah godiya umar faqiru sabar kuma talaka ba su ba su haƙu da jaraba wanda Allah ya musu ya ce la'anakumun lahu Allah ya tsine ku daidai gwargwado umu ila su zata kwata shi zuwa sallah daga aiki a kudurar ba ga cibar ko ya ɗauka magana ta hankali ke ko saboda Allah ya mutane daban-daban an yi masu kudi da talaka in Allah ya maka nima to ka gode wa Allah subhanahu wataala idan kuma Allah ya jarrabe ka to kai hakuri sa jarabawa da Allah ya maka sai Allah ya ci ayatin gaba لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء ويهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama guda bakwai yana a hannun Allah haka mulkin kasa ma yana a hannun Allah ya khaluqu ma yasha shi Allah shi ke halittar abin da ya ga dama babu wanda ke ce ma Allah ta abin da Allah yake so ni dalibin yake so Allah ka bani a'a ganin daman Allah ne ya baka abin da shi Allah yake so don wata hikima ta sa yace ya khaluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya dama babu mai tsara ma Allah ya habu liman yasha ilata Allah yana bada kyautar ƴaƴa mata da wanda shi Allah ya ga dama in Allah ya so a rayuwa sai Allah ya tibga maka iya goma sha biyu duka mata babu da miji a cikin su wa ya habu liman yasha dhukur Allah yana ba da kyautar ‘ya'ya maza ga wanda Allah ya ga dama, in Allah ya ga dama sai Allah ya baka dozin sha biyu duka maza babu mata a cikinsu. Allah ya yi akwai iya ba, sai ce, wai haɓu liman ya sha gurguku, auyin zaugushi hunguku ranar wa'ina ta, ko Allah ya cakuɗa ya baka biyu, a baka maza, a baka mata, ga namiji an baka kuma ga mata an baka. Sai ce, wai ta alumai ya sha'u aqima wanda kuma Allah ya ga dama sai Allah ya sa shi bakarare baya haihuwa Allah shi yake bada ayya ya ga ce yahabu alhiba shine kyautar da baka iya rama mutu kasa akwai ta kyauta da in mutun yi maka sai an tashi kiyama baka iya maida masa ko to ita ce ake cewa alhiba Allah ya baka abin da babu wanda ya iya baka kuma baka iya yin abin da zaka birki Allah dan ya baka wannan abu to in Allah ya ga dama sai Allah ya baka iya maza in Allah ya ga dama sai Allah ya baka iya mata in Allah ya ga dama sai ya hada maka ga maza kuma ga mata in kuma Allah ya ga dama sai Allah ya hada maka biyan ma baki daya sai ce innahu alimun qadir shi Allah shine masani Allah shi ya san abin da yasa ya baiwa wani namiji kuma Allah ya san abin da sai ya baiwa wani mace wani bayan da Allah ya bashi iya maza iya maza Allah ya san cewa su suka fi cancanta da dacewa da shi nan garin malam jabir akwai mutunan da mutunan da iyansa maza iyansu iyansa maza ma'aikacin gwamnati ne yake retreat mahaifinsu tana wahalar da uban sun sani tun suna yara ƙarshen al'amarin da Allah ya buɗe musu ko wanda ya kama aikin da yake ƙarshe aure suka yi masa wallahi aure suka yi masa kana ganin da mata Allah ya za su masa auren ba za su yi ba Allah ya ga dacewar a bashi iyan mazan saboda in ya wahala kuma suka nemi yariya wallahi shar suka aura masa mutum ya dawo gege wallahi wani gwada Allah yake ba shi iya mata saboda Allah ya san in aka ba shi iya mazan musiba za su mutu gare su kullum yana jikin an kira sa an ce sun yi kaza sun mashi wacin shago sun yi kaza sun yi kaza sai Allah ce bari a baka da kai ka aikin hajji sai ka zauna ta arka arme wani alhaji har ka dinga kwanci baka san shinkafa baka san masara to innahu wanda kuma Allah ya ga dama sai Allah ya hana masa baki daya shi kuma akwai wata kima da Allah yake ni da wannan da suka ce wannan ayar ta tabbata akan annabawan Allah ne tana magana akan su idan ka doka ya bani manya shawi na za irin annabi lutun duka iyansa mata ne annabi ibrahim annabi annabi yaqub iyansa maza ne shugaban halitta Allah ya hada ya ba sa maza kuma an ba sa mata haka ne ko cikin annabawan Allah akwai wanda ma su ba sa ma bukatar mata irin su annabi wanda annabi kenan annabi ya hada e shi annabi ya haya bukatar shawa mata iya mace bai da ita balantana a yi zancen a yi zancen da kuma ai kaga annabi isa annabi isa bai yi auren ba mako ko zai zo ya yi auren amma kuma ai ba musulci bai kai cewa ba zai zai haihu akwai su da dama cikin annabawan Allah wanda za su suna da auren amma kuma ba sa da ba sa da ƴaƴa to in kaga Allah ya hana maka Allah ya san dalilin da yasa ya hana maka innahu alimun shi Allah shi ne mafi sanin abin da ya dace da bayinsa sannan kuma qadir Allah shi ne hukunta al'amura sai Allah ya ce وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم
Allah ce wa ma kana li bashirin an yukallimahu Allah illa wahya bai dacewa da wani mutum Allah ya magana da shi kai tsaye illa wahya ba ce ta hanyar wahayi Allah ya turo mala'ika ya masa amma ka je ga Allah in dai ba wahayi bane to bai ruwa aw min wara'i hijab ko kuma Allah ne ba ba za ka gansa ba ayi maganar a baka wahayi ta ban- ta bayin hijabi ba ka ganin Allah amma kana jin saucinsa ko Allah ya turo maka mala'ika ya kawo maka wahayin ko kuma ku yi magana da Allah amma ba ka ganin Allah au yusila rasulan ko kuma Allah ya aiko watan da da manzo fayuhi ilaihi sai ya masa wahayi ya kawo masa sakon Allah zuwa gare sa bi iznihi da iznin Allah subhanahu wataala bi'izinihi ma ya sha ya ka masa abin da Allah ya ga dama za a kawo innahu alimin hakim tabbas Allah subhanahu wa ta'ala shine ali madaukaki sannan kuma hakimun gwani a cikin al'amuran su baki daya ba wanda Allah zai masa magana inda ba annabi bane in kaga kun yi magana da Allah to kai annabin Allah ne kasa akwai wani abu da ake yi na ganin Allah kai a wasu aqidu za a jike mutum tsawon kwana arba'in. bai ci bai sha za a liƙe na cikin daji kuma cikin duhu sai ka gansa ina jin azumi suke gan shi zama fiya suna haifuwa sun haukace haukacewa ake malar jami'a ba in sai ta kai lokacin da duk abin da ake tabbata ce Allah ne a duk wannan mai kace Allah ne to da an fara aka ce maka wannan kace Allah ne ka gansa kaga ai ya ga don hauka ko Allah ya rufa mana asiri sai Allah ya ce وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar di haka ne irin yadda Allah ya yi wahayi zuwa ga annabawan Allah aka tura wa annabi Musa mala'ika annabi Isa mala'ika annabi Shu'aib annabi Salih annabi Hud haka Allah ya aiko mala'ika zuwa ga shugaban halitta annabi Muhammad Allah ce muka yi maka wahayi auhaina ilayka ruhan min amrina muka yi maka wahayi wani ruhi ai ma'ana qur'ani ko kuma annabtaka daga cikin al'amarin Allah ce ma kunta tadri mal kitabu wal iman kafin Allah ya baka littafi baka san abin da ake cewa rubutu ba kuma baka san abin da ake cewa shari'a ba dan al-iman ana nufin shari'a baka san abin da yake halal baka san abin da yake haramun ba gabanin Allah ya bai wa manzon Allah annabtaka bai san abin da yake halal ba bai san abin da yake haramun ba lati ma kuntu tadri mal kitab baka san abin da ake nufi ba da wannan littafi ba wani mutum da ka sani baka san littafin da Allah ya bawa annabi Musa ba baka san sa ba abin da aka bawa annabi Isa baka sani ba Allah ne ya ce maka wa ataina Dawuda zabura annabi Isa aka ba su injila annabi Musa at-taura annabi Ibrahim sufi Ibrahim Allah ne ya gaya maka kai annabin Allah ya ce baka san duk wanda da tafa mutum baka san abin da ake yi da shari'a ba sai ce walakin sai dai Allah yake cewa ja'alnahu musanya shi alqur'ani nuran da hadidi man nasha wani haske ne da muke shiryar da wanda muka ga dama da shi wani haske ne da Allah yake shiryar da wanda Allah ya ga dama da wannan alqur'ani domin alqur'ani shiriya ce Allah ce min ibadina kuma cikin bayin wanda Allah ya ga dama ne sai Allah ya sanya Qur'ani ya zama to shari'a gare sa Allah ka sanya Qur'ani zama to shari'a gare mu sai ga mutum ana karanta Qur'ani taksha'iru min hujuril ladina yakhshuna rabbahum da jin ana karanta Qur'ani kana tsime kana jin wani abu ka san abu wanda ba in kana son ka fara a sai Allah karanta Qur'ani wani kuma wallahi ya kare akan ayyukan gaba ɗaya wani ta shi tana suka zariyar ta to a dogon ja yana kadawa nan kan ta iya baje haƙorinta gaba daya Allah wata ran naka ya lalace Allah ce lakin ja'alnahu nuran yahdi nahdi bihi man nasha sai dai mun sanya maka alqur'ani wani haske ne da muke shiryar da wani muka dama da shi min ibadina a cikin bayuna sai Allah ce manzo Allah wa innaka tabbas kai annabin Allah da tahdi ila siratal mustaqim kana dora mutane akan tafarki daga tarci tabbas annabin Allah kana dora mutane zuwa ga hanyar aljanna wace hanya ce siratul mustaqim sai Allah ce siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard hanyar Allah subhanahu wataala as-siratul mustaqim shine tafarki zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi yana sada bayin Allah ga Allah subhanahu wataala dan saboda da annabi ne muka san waye Allah har muke bauta masa to shi Allah nan ba lahu ma fis samawati duk abin da ka gani a cikin sama nashi ne wa mafin ard haka duk abin da ka gani a cikin ƙasa nashi ne sai Allah ce ala ku saurara kowa ya ce ila Allah tasirul umur ƙarshen al'amura ne gaba ɗaya wajen Allah za a kuma baki ɗaya gaba ɗaya ƙarshen al'amura gaba ɗaya wajen Allah za a kuma duka wata ranka a waye gari duka muna gaban Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya arzikta mu da zama ta da shugaban halitta a wannan lokacin Allah ya sanya aljanna ce makomar mu kuma Allah ya gafarta mu da kurakuran mu Allah ya sanya mu cikin bayun sa wa'inda da wanda yayi mali'ima Allah ya gafarta mu da kurakuran mu Allah ya hada mu da shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam karshen sura shura kenan ko in Allah ya gobe za mu tashi suratu zukhruf in Allah ya kaddara Allah ya amfani da mu da abin da muka karanta kurakurai kuma Allah shi ya fi muna darasi guda goma sha nawa kenan sha shida a cikin sura ɗaya kenan ko Allah ya amfanar da mu Allah ya amfanar da mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh